الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na ashirin da biyu ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ce daidai da shida ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne wallafar imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na ɗari da tara cikin darussan da ke gabata a ko ke gudana a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta sharhin a sheikh fauzanul fauzan rahimahullah a ƙarƙashin gabar da imamul barbahari yake cewa duk wanda ya bar sallar juma'a ko ya bar sallar jam'i a masallaci ba tare da uzuri ba ya zama ɗabi'arsa baya zuwa jam'i ɗabi'arsa yana sakaci da zuwa masallaci wannan ɗan bida'a ne sannan uzurin sai dai akwai uzuri uzurin kuma shine kamar rashin lafiya irin rashin lafiyar da mutum ba zai iya fita zuwa masallaci ba ko kuma uzuri na biyu tsoro mutum yana tsoron wani azzalimi wanda zai iya zalunta sa kan hanya in banda irin waɗannan uzurruka na shari'a to babu wani hanzari da zai iya sa mutum ya ki zuwa sallar jam'i ko ya ki zuwa sallar juma'a sai shak fauzanul fauzani yake cewa domin musulmi zai mutum zai zamto ya fitar da kansa kaman ya kaurace wa jama'an musulmi shi ko kaurace wa jama'an musulmi da warewa wannan bid'a ce mai girma a musulunci sannan mu sani sallar juma'a wajibi ce kuma farilla akan kowane musulmi sannan sallar juma'a wata sallar jama'a ce jam'i kenan sannan sallar juma'a ita ma tana da ƙarfi kwarai da gaske akan musulmi da haka wajibi ne musulmi ya dinga halartar sallar juma'a da kuma sallar jam'i ana yi da shi tare da musulmi kada ya ƙaurace wa al'umman musulmi wajen yin sallah tare da su a cikin masallaci sallar juma'a ko sallar jam'i domin sallar jam'i ba makawa lalle sai mutum ya yi ta domin farilla ce akan kowane musulmi kuma mutum ya aikata babban zunubi in ya ƙi zuwa sallar jam'i bal ma ana iya ladabtar da shi in akwai daula ko hukuma ta musulunci ana ladabtar da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa kira ba to ba shi da sallah sai fan yana da uzuri uzurin shine tsoro ko rashin lafiya mun karanta hadithin wani makaho cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da uzuri a mahanga ta hankali za ga yana da hanzarin da zai iya kin zuwa juma'a da jam'i domin ga makanta ga rashin dan jagora ga nisa tsakaninsa da masallaci ga kuma rashin kyan hanya daga gidansa zuwa masallaci amma tattare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi in an yi kiran sallah daga gidanka kana jiyowa yace yana jiyowa annabi yace to babu uzuri lalle sai ka amsa kira idan har makaho mai irin waɗannan uzurruka ba a yi masa hanzarin kin zuwa jam'i ba to ina ga mai idanu kuma wanda yake kan hanyarsa ta masallaci babu tsoro kuma lafiyarsa kalau to mun karanta hadisan duk da suke da alaka da wannan sannan mun tattauna game da ainihin wato mas'alar sallar juma'a game da wanda ainihin wato yake kin zuwa sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ki zuwa sallar juma'a sau uku saboda rene da wulakantar da addinin musulunci Allah zai rufe zuciyarsa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da Allah ko dai mutane masu sake da wasa da kin zuwa juma'a ko dai su daina ko kuma Allah madaukakin sarki zai rufe zukatansu alheri ya zamto baya shiga zuciyarsu kuma za su zamto daga cikin gafalallu mun tattauna maganganun malamai game da ainihin wato juma'a uku din nan sai in ajere ne ko kuma koda daban-daban ne to mun karanta maganar shaukani da yake cewa koda a cikin shekara guda ne mutum ya jera juma'a uku baya zuwa a tsawon shekara ba wai lalle sai a jera ba ya zamto a tsawon shekara an sami juma'a ɗaiɗai har guda uku lokaci daban-daban baya zuwa wannan hadisin ya hau kansa amma dai magana mafi rinjaye da malamai suka tabbatar shine sai in mutum ya jera juma'a ta farko ya ƙi zuwa juma'a ta biyu ta zagayo ya ƙi zuwa juma'a ta uku ta zagayo ya ƙi zuwa babu wani hanzari karɓaɓɓe da shari'a za ta karɓa to ya faɗa cikin wannan hadisin Allah ta'ala zai rufe zuciyarsa saboda hadisin da muka samu wanda abu ya ala ya ainihin wato ruwaito shi haka ainihin wato a addailami a cikin musnadul firdaus shi ma ya kawo shi da yake karfafa wannan ma'ana da haka za mu tashi ƙauluhu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal uzuru to wani uzuri ne zai sa mutum ya ki zuwa jam'i ko ko ainihin wato juma'a kamar radin sai mala yace kamar rashin lafiya kama fi akhiril hadith kaman yanda yazo a ƙarshen hadisin da muka karanta khawfun qala yace khawfun aw maradun al maradu alladhi ya'uqu al insanu an adh-dhahab ila al masjid kowace irin rashin lafiya a'a sai rashin lafiyar da ya'uqu al insan take hana mutum an zahabi ila juma'a zuwa sallar juma'a ko zuwa ila wato ila an zahabi ila masjid wato irin rashin lafiyar da za ta hana mutum zuwa masallaci aw yakhsha ziyadati maradin aw yakhsha ko kuma yana jin tsoro min ziyadatil marad alai yanzu dai kan bai da lafiya kuma ya dan ji sauki amma fitarsa zuwa sallar juma'a ka iya ƙara masa rashin lafiyar kuma wannan shi ma hanzari ne yanzu kam in ya daure zai iya zuwa amma kuma rashin lafiyar za ta iya karuwa akan yanda take au at-ta'arrudu li mu'athirin yazidu fi maradihi ko kuma za a samu tasowa da bujurowar wani abu da zai yi tasiri wajen karuwar rashin lafiyar tasa misali ana rana kuma gashi dama zazzabi da malaria yayi fama da ita saboda haka akwai zafin rana kuma kila ba lema babu abin hawan da za a ɗauke shi da haka yana tunanin idan ya fito ranar nan ta kuma dukansa to akwai yiwuwar rashin lafiyar za ta iya karuwa au khawfin min aduwin uzuri na farko kenan uzuri na biyu kuma shine ko kuma tsoron wani abokin adawa da yake kan hanya tsakaninsa da masallaci au khawfin min sabu'in ko kuma tsoron wata dabba kamar ila karkara ce kuma karkarar tasu babu masallacin juma'a sai ya shiga karkarar da take kusa da su kuma daga karkarar su hanyar da zai tsallaka zuwa karkarar da take makotansu akwai namun daji wani lokaci ana samun zaki ya fito ko a samu kura ta fito ko wani abu mai kama da haka to idan akwai irin waɗannan a azar ɗin to wayannan hanzari ne da mutum zai iya bashi uzurin ya ƙi zuwa sallar jam'i ko sallar juma'a amin khaufin wato muhaqqaqin wa laysa jubunan wato ya zamto tsoron kuma tsoro ne na hakika ba ainihin wato tsoro irin na jubun wato razana kawai razana ce mutum ne wanda abu kaɗan yanzu nan sai ya razana shi yanzu nan sai a ji shi yana ta ihu da an zo sai a ga wai kyankyaso ne ya hau jikinsa to kaga wannan jubun kenan ina fata an gane ko kuma ainihin wato kadangare ya shiga cikin ɗakin ya ma riga mata fitowa daga cikin ɗakin an gane to kaga wannan jubun ne an gane ko saboda kaga wannan ba khaufin khaufin muhaqqaq bane tsoro na hakika duk dan adam yana tsoron wayannan namun daji yana tsoron kura yana tsoron zaki yana tsoron damusa da ire-iren waɗannan in ya zama irin wannan tsoron ne to zai iya kin zuwa juma'a ko jam'i musamman juma'a tun da tsakaninsa da masallaci akwai irin wannan namun dajin da ke iya fitowa su tara hanya walaisa jubunan kada ya zamanto mutum kawai a ainihin wato matsoraci ne tsoro irin wanda yake ba na ɗabi'a ba wa inna ma huwa khawfun muhaqqaqun lalle sai dai ya zamanto tsoro irin na haƙiƙa fit dariki akan hanyarsa ta zuwa masallaci ya atariduhu aduwwun da wani abokin adawa maki zai iya tare shi aw ya atariduhu sab'un ko zaki ko kura za ta iya tare shi ya ciku bihi da za ta iya wato kekketa shi ko ta fatattaka shi fa hadha lahu uzrun wannan to yana da uzurin an yi salliya fi baiti yayi sallarsa a gida ga mutum lafiyarsa kalau ba shi da kowace irin matsala amma yana zaune a gida yana sallah saboda tsoron ba rashin lafiya ba ce akan hanyarsa ta zuwa masallaci matsala take amma al'aminu amma amintacce wanda daga gidansa zuwa masallaci babu wata barazana wal mu'afa da mai lafiya ba shi da wata larura a jikinsa falaisa lahu uzurin wannan ba shi da uzuri ba shi da uzurin kin zuwa ainihin wato juma'a قال المؤلف رحمه الله ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له gaba ta ɗari da talatin ashirin da tara imam albarbahari yake cewa duk wanda ya sallah a bayan liman amma ya zama baya koyi da liman ɗin wannan ba shi da sallah gashi a bayan liman kai ka ce liman yake bi amma shi sallah sai yake ba liman yake bi ba to wannan bai da sallah gaba ta talatin wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar umarni da wato alheri da kuma hana munkari anil wato bilyadi da hannu wal lisani da harshe wal kalbi da zuciya bila saifin ba tare da takobi ba asharh ashak fawzan al fawzan yace qauluhu wa man salla khalfa imamin duk wanda ya salla a bayan limami falam ya kata da bihi ashe ba da liman yake koyi ba fala salata lahu ma yace bai da sallah li'anna hadha mukhalifun liqaulir rasul sallallahu alaihi wasallam domin wannan ya saba da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi an sanya liman ne kawai dan ai koyi da shi idan har mutum ba zai yi koyi da liman ba to ina fikihun ya bi liman ina ma'anar bin liman shi gashi dai a tsaye a tare da mutane amma duk abin da liman yayi sabanin sa yake yi shi daban liman daban kuma gashi a bayan liman to ba shi da sallah domin abin da yasa aka sanya liman dan ai koyi da shi shi kuma baya koyi da liman wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 656 Imam Muslim hadisi na 412 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wal ana ahlud dalal wat takfiriyun to a yanzu kuma Imam al-Barbaha Imam Ash-Shaykh Fawzan al-Fawzan yace yanzu kuma a wannan zamanin an samu wasu batattu wattakfiriyun da masu kafirta mutane kowa ba musulmi bane su kadai ne musulmi kowa ba shi da aqida su kadai ne masu aqida kowa bai gane addini ba su kadai suka gane addini la yusalluna ma'al muslimina za ga sun ware kansu ba sa yin sallah tare da musulmi wa in sallau ko da ku kagansu suna sallah tare da musulmi fahum nawina limfirada a zuciyarsu sun yi niyyar yin sallar su su kadai ne kuma inda za ka yi tsaika kula da su za ka ga su dai kamar liman suke bi amma nasu ayyukan daban suke yi a zahiri gashi kamar liman suke bi amma a niyyar zuciyarsu su kadai suke sallah wa hadhihi min al bid'il muhdatha wannan yana daga cikin bid'o'in da aka farar fa anta tusalli ma al muslimina kawai abin da ake so kai sallah tare da musulmi wa tuhsinu dhanna bil muslimina kuma ka kyautata wa musulmi zato ka tarar da liman yana sallah kyautata masa zato mutumin kirki ne musulmi ne na kwarai bi shi sallah fala tusi'u dhanna bi a'immatil masajid kar ka zama mai munana wa limaman masallatai zato kar ka zama mai munana wa limaman masallatai zato kowane limami kyautata masa zato bi shi sallah bisa kyakkyawan zaton da kake masa cewa musulmi ne na kwarai mai tsaftatacciyar aqida Allahumma sai dai idan akasin haka ya bayyana gare ka kana da dalili da hujjar da ya nuna cewa wannan limamin ba akan daidai yake ba yana da aqida marar kyau sallarsa bai iya ba ko ba daidai yake yi ba to kaga wannan wata mas'ala ce daban qawluhu wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari bil yadi wal lisani wal qalbi bila sayf imam al-barbahari yace kuma ka zamto cikin masu umarni da alheri ka zama cikin masu hana munkari ko dai da hannu in kana da karfin hanawa da hannu wal lisan ko da harshe in ba za ka iya da hannu ba wal kalbi ko kuma ka ki abin a zuciyarka idan ka yi magana da baki ma ba za ka iya ba bila saifin amma ka kai amfani da makami sabaka bayani wujubil amri bil ma'ruf wato bayan wato wajabcin umarni da alheri wan nahyi anil munkar da hana munkari wannan bayanin sa ya gabata mun tattauna a baya wa annahu ala hasabil istida'a ashe umarni da alheri da hana munkari ana yin sa gwargwadon iko lakin qauluhu to menene ma'anar fadin Imam al-Barbahari da yace bila saifin babu takobi ya'ani yana nufin la yajuzu hamlu sayf bai halatta daukar makami ala sultan ga shugaba misali a dauka shugaba ne yake aikata munkari to bai halatta wasu mutane su dauki makami su yaki wannan shugaban akan munkarin da yake aikatawa wa yuqalu hadha min al-amr bil ma'ruf kuma a dinga cewa ai shi ma wannan yana cikin umarni da a kyakkyawa wa nahyi anil munkar da kuma hana munkari hadha madhhabul khawarij wannan in kai irin wannan to ka shiga cikin aqida da mazhabi irin na khawarijawa yan tawaye wal mu'tazila sannan ka shiga cikin aqida ta mu'tazilanci ya kharujuna ala sultan su suke yi wa shugaba tawaye da haka aqidar yi wa shugaba bore da yi wa shugaba ta waye wannan aƙida ce ta khawarij da mu'tazila da haka ba aƙida kirki bace kan musulmi ya koyi da wannan wa yaquluna sai kaji suna cewa inna sultana fasiqun ai wannan shugaban fasiki ne wannan kaza din fasiki ne da haka wajibi ne an ce a yaki fasiki yake cewa wa hadha inkarin wa hadha min inkaril munkar sai kaji irin mai wannan akida yana cewa wannan shi ma yana daga cikin inkarin munkari hana munkari tunda shugaba yana yi lalle sai mun fito mun yaƙe shi mun hana shi munkari wa hadha huwa munkaru nafsuhu to fitowa da makami ka yaƙi shugaban da yake kan kujera yana da jami'an tsaro yana da makamai ka fito da wasu tsirarin mutane ka ce za ka yaƙe shi da makami wannan abin da ka fito yi shi ma sunansa munkari na ba ta gane shi kansa wannan sunansa munkari li'annal khuruja ala waliyil amr domin yiwo shugaba tawaye da fito na fito huwal munkaru nafsuhu shi ma munkari ne da haka kana kokarin hana munkari kuma abinda zaka yi din shi ma sunansa munkari li'annahu ma'asiyatul lirrasul domin abinda zaka yi saban manzon Allah ne saba manzon Allah ne babu inda manzo Allah ya ce a fito a yaki shugaba dan yana fasikanci ko yana shan giya ko yana ƙarya ko yana sata ko yana kaza babu wani hadisi ko wani nassi da ya ce a fito a yaki shugaba da makami da haka idan mutum ya fito ya ce zai yaki shugaba da makami to ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walima yatarattabu alaihi min ad-darar al-azim kuma tare da abin da ke tattare da haka na cutarwa mai girma min safakin dima na zubar da jina ne yanzu mutumin da yake kan kujera sojoji nasa yan sanda nasa ss nasa kaza nasa ka fito ka ce za ka yaƙe shi kawai ka nemi a zubar da jinin mutane ba gaira ba dalili ne ina fata gane to babu kom addinin musulunci ba kidahumin addini bane shi yasa mun karanta a baya cewa duk sanda zaka hana munkari to ka tabbatar da hana munkarin ba zai jawo munkarin da yafi wanda zaka hana girma ba ga laifi ana yi amma garin hanawa kuma za ka haifar da wata ɓarnar da tafi wadda ake yi to kawai gara ka kyala wannan ɓarnar ina fata an gane da haka wato yaƙar shugaban da yake kan kujeran mulki domin yana aikata wani munkari to wannan zai bayu zuwa ga zubar da jinin mutane waɗanda ba su ji ba ba su gani ba waqtilalil am zai jawo taɓarɓarewar tsaro zai jawo taɓarɓarewar tsaro domin wannan shi ke bayuwa zuwa ga tawaye yanzu na sha ba da misali a wajen karatun nan cewa ƙasashen duk da suka yi bore suka fito suka kifar da wani shugaba me ke faruwa a ƙasashen sun zauna lafiya ba su zauna ba amincin da ake da shi da akwai babu zaman lafiya babu tattalin arziki da ci gaba babu kwanciyar hankalin a yi ibada a nemi abinci duk babu saboda makamai sun watsa hannun mutane wannan in ya ji haushin wayannan ya je wada musu wayannan sai ga an koma rayuwar dabbanci da dabbobi wanda yafi wani karfi ya buge shi to shi yasa abinda addinin musulunci baya bukata kenan shi yasa aka ce kada dan shugaba yana aikata munkari a ce a fito da makamai a yake shi wannan zai jawo zuwa ga zubar da jinin mutane zai bayu zuwa ga taɓarɓarewar tsaro wa tafarruƙil kalima zai jawo rabuwar kan mutane zaka zai jawo rabuwar kan mutane an gane ko mafasidu azima wannan ko barna ce wadda take mai girma ashaddu min as-sabri ala ma'asiyatihi wannan yafi tsanani sama da hakurin da za a yi akan saban wannan shugaban wa mukhalafati da saba wa shari'a da yake yi li'anna ma'asiyatahu domin idan shugaba yana ƙarya ko shugaba yana sata ko shugaba yana shan giya ko yana zina ko wani abu makamancin haka wannan saban nasa wa mukhalafatahu da saba wa dokokin shari'a da yake yi dararuha alaihi fakat cutarwar wannan laifin da yake a kansa kawai zai tsaya in ya sha giya kansa ya shawa cutuwar da zai yi shi zai cutu idan yayi sata laifin yana komawa da cutarwa yana komawa ne kansa amma al-khuruj alaihi bisayf amma fitowa da wato yin fito na fito da shi shugaban da yi masa tawaye ta hanyar zare makami fa haza dararuhu alal musulmi da wannan shi kuma cutar wasa tana kan al'ummar musulmi yanzu in shugaba yana shan giya ko yana aikata wani sabo wannan zunubin yana kansa in aka ce a'a tunda yana yana shan giya ko yana ƙarya a fito a kifar da gwamnatinsa na farko dai ba da sauki zai da kwace gwamnatin a hannunsa ba da haka zai wato ba da umarni ga jami'ansa cewa su ba shi tsaro su ba shi kariya kuma duk wanda ya taho su yi maganinsa to a ƙarƙashin haka akwai yiwuwar a dinga harbe-harben kan mai uwa da wabi da haka za a zubar da jinin mutane da yawa a kan sai an gyara wa wannan shugaban fasikancin da yake wanda fasikancin nan shi kaɗai ke cutarwa baya cutar da kai kai to wannan kuma shine abin da addinin musulunci bai aminta da shi wannan shine abin da addinin musulunci yake kyama in ya yi laifi laifin yana kansa in an ce a tumɓuke shi ko a yaƙe shi to kuma tumɓuke shi da yaƙasa zai cutar da al'ummar musulmi fa hadha dararuhu alal muslimin to amma su ba ruwan su wa hadha mazhabul mu'tazila wannan shine mazhabin mu'tazilawa su mu'tazilawa ko da za a kashe dubban musulmi in dai shugaba yana fasikanci su a wajen su ya halatta a fito a yaƙe shi ko da ya kattasa zai bayu zuwa ga kashe mutane da basu je ba basu gani ba su mu'tazila suna ganin ba matsala wal khawarij haka kuma ita ce aqidar khawarijawa fa inna usul al mu'tazila domin tushen aqidar mu'tazilanci awwalan na farko al'amru bil ma'ruf cikin aqidar da suka wato tushen aqidar su akwai umarni da kyakkyawa wa nahyi anil munkar da hana munkari amma me suke nufi da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar su mu'tazila wa yuriduna bidhalika abinda suke nufi in kaji suna magana umarni da kikkiya da hana munkari suna nufin al-khuruj ala wulatil umur fitowa a yi wa shugabanni tawaye su su shi suka fahimta da umarni da kikkiya da hana munkari yaquluna suna cewa hadha min al-amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ai yaƙar shugaba shi ma in yana ba daidai ba wannan shi ma yana cikin umarni da kikkiawa da hana munkari da haka wannan aqida ce ta mu'tazila thaniyan nabiyu at-tauhid daga cikin aqidarsu akwai wato daga cikin aqidarsu da kuma usul na aqidarsu akwai tauhidi awa me suke nufi da tauhidi wa ma'anahu ma'anarsa nafiyul asma'i was sifat kore sunayen Allah da sufofinsa Allah ya faɗo wani suna a cikin Qur'ani ko ya faɗo ta sifa a cikin Al-Qur'ani ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wani suna na Allah a cikin hadisi ko ya faɗo ta sifa a cikin hadisi ingantacce su kore su ce Allah ba za a siffanta shi da kaza ba baya cikin sunayen Allah kaza li'anna ithbatal asma'i was sifat su a wajen mu'tazila suna ganin tabbatar wa Allah sunayensa da sifofi shirkun indahum wai shirka ce a wajen su da haka ka ce Allah yana da sura kaza ko yana da sifa iri kaza wannan a wajen mu'tazila shirka ce da haka su tauhidi a wajen su shine Allah ya daidaita al'arshi ka kore ka ce bai daidaita al'arshi ba Allah yana ji ka ce baya ji Allah yana gani ka ce baya gani thalithan na uku al'adulu daga cikin usul na aqida su akwai al'adulu wani abu da suke kira al'adulu al'adalu adalci kenan kai a saninka amma su wa ma'anahu abin da suke nufi nafiyul qadri kore kaddara babu kaddara su shi suke nufi da al'adulu kore kaddara ya kuluna suna cewa lau azabahumullahu wallahu kaddara alaihimul ma'asiya ya kunu zulman lahu su a wajen mu'tazilawa wai idan da Allah zai musu azaba kuma shine ya kaddara musu su saba masa din to su a wajen sa an zalunce su wannan ita ce aqidar mu'tazila su suna ganin Allah ya ga dama ya ba zai baka kasha giya ba tun da ya baka kasha giya ya kaddara maka kasha giya ba dalilin da zai hukunta ka su a wajen su inda Allah ya ga dama zai hana barawo ya sata tunda Allah bai kaddara barawo kai ya sata ba to ba wani barawo da zai sata ya mai hukunci inda Allah ya ga dama ba za a bar mutum yayi zina ba to tunda Allah ta'ala ya kaddara wa wani yayi zina to su a wajen su Allah kuma yace zai azabtar da wanda shine ya kaddara masa yayi zinan kuma yace zai ma azaba su a wajen su zalunci wannan shi suke nufi da al'adun rabi'an sai usul ɗinsu na hudu almanzilatu bainal manzilatain almanzila bainal manzilatain wanda ita shi ma usul ne na akidar su almanzila bainal manzilatain me suke nufi manzila bainal manzilatain wahiya ita ce anna murtakibal kabirati duk wanda ya aikata babban zunubi kamar ya yi ƙarya ko ya yi gulma ko ya yi annamimanci ko ya yi hassada ko ainihin ya shagiya ko ya yi sata ko ya yi luwaɗi duk wanda ya aikata babban zunubi a wajen mu'tazila la yuqalu ba za a ce innahu kafirun ba za a ce kafiri bane wa la yuqalu innahu muslimun kuma ba za a ce musulmi bane kawai gashi nan jemage yana ta lilo a wajen su musulmi ne sun ce ba musulmi bane to kafiri ne sun ce a ba kafiri bane to ina matsayin suka ce kawai yana nan baina baina muzabzab ya tazabzabu baina zalika bal innahu bil manzila baina al manzilatayn sun ce a kawai yana wani matsayi tsakanin matsayi guda biyu shi ba mumini ba shi ba kafiri ba amma in an je lahira fa suka ce wuta zashi kaji an gane ko maimakon a ce to shi kuma gashi ba ba aljanna ba ba auta ba a'a su a wajen su a nan duniya shi ba mumini duk wanda ya karya a wajen mu'tazila ba musulmi bane in ka cewa ba mu'tazile to wannan da ya karya ka ce ba musulmi bane kafiri ne sai ce ba kafiri bane to ba kafiri bane ba musulmi bane eh to ya ina matsayin sai sai ya ce a yana tsaka tsakiya manzila bainal manzilataini to in ya mutu haka ya je lahira musu ce wuta zashi wannan yana daga cikin usul na mu'tazila khamisan aqida su ta biyar infadul wa'id zartar da alwa'id wato nassosi na azaba wa huwa takfiru murtakibil kabirati allati duna shirk wato aqida su ta biyar shine infadul wa'id duk hadisan da suka zo cewa wanda yayi zina lokacin da zai yi zina ba mumini bane sai an zare mai imani barawo lokacin da zai sata baya yin sata alhalin yana da imani mashayin giya lokacin da zai sha giya ba shi da imani to sai suka ce wannan azartar da wannan hukuncin kawai da haka duk wanda ya sha giya kawai ya kafirta wa huwa takfiru murtakibil kabira su a wajen su suna kafirta wanda ya aikata kaba'irul zunub allati duna shirki wanda bata kai shirka ba to duk wannan yana daga cikin usul na ainihin wato mu'tazila da haka kaga kenan dama mun tattauna tattauna mai dan fadi game da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi sa nan malam bai fada shi da yawa ba qala al muallif rahimahullah gaba ta 131 imam al barbahari yace wal masturu min al muslimina wanda ya suturce kansa daga cikin musulmi daga aikata laifi yana aikata laifi amma boye yake yi ba wanda ya san yana yi man la yadhharu minhu riba shine wanda wato wani shakku ko kokonto baya bayyana gare shi man la yadhharu min huriba almastur min almuslimina man la yadhharu min huribatun shine wanda babu wani kokonto na abin da yake aikatawa shin ba daidai bane ba wannan baya bayyana a gare shi ya san abin da yake ba daidai bane amma yana buya dan ka a gan shi qawlu wal mastur min almuslimina man la yadhharu min huriba الشيخ فوزان الفوزان yace maganar da Imam al-Barbahari yayi anan cewa wal mastur min al-muslimin man la yadhharu minhu riba al-aslu fil muslim al-adalatu asali game da kowane musulmi mutumin kirki duk musulmin da baka san shi ba baku taba mu'amala da shi ba an ce ka mu'amalance shi a asalinsa ya asalin musulmi yake adali ne mutumin kirki duk wani musulmi kawai ka dauke shi a mutumin kirki ne har sai rashin kirkinsa ya bayyana gare ka sai ka mu'amalance shi da rashin kirki amma ga wani mutum za ku yi mu'amala za ku yi tafiya za ku yi wata hulɗa baka san halinsa ba alal wato asali mutumin kirki wannan shine asalin kowane musulmi mutumin kirki dan birni ne ko dan ƙauye namiji ko mace ina fata an gane asalin musulmi mutumin kirki ne wala tusi'u dhanna bi akhika muslim a karkashin haka karka munana wa dan uwanka musulmi zato kara ce ka ce musulmi yanzu kuma mutane nawa irin wannan nawa ne suka cuci mutum ya zo maka da irin wannan ya cuce ka a'a sai shi ma in kun ya cuce ka shi ma ya ka tashi a cikin layin macuta amma ba za ka zo ka ce kai baka yarda da kowa ba kai wannan zamanin ai ni ban yarda da kowa ba to kai ma ka sa kanka baka yarda da kanka ba kenan domin alheri yana cikin al'umma manzon Allah ila yawmil qiyama haka manzon Allah ya ce alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyama ba zai yi wakti kai kalli al'umma manzon Allah duk kai musu kudin gora ka ce da sun lalace duk wanda ba ku yi hulɗa yayi rashin gaskiya ba dauke shi a mutumin kirki mu'amalar da kuke yau da kullum ita za ta tabbatar da ba mutumin kirki bane amma ka ce kai baka yarda da kowa ba ba za ka yi hulɗa da kowa ba baka amince wa kowa ba to ka je ba kanka cikin damuwa da yawa a ka'idar musulunci kuma ce akai kowa ka ɗauke shi mutumin kirki ne har sai aka san haka ya bayyana gare ka kar ka zama kawai ka zama kowa ma kana muna na zato ka ga mutum da kamala da waye ka ce kai rabu da shi wa ko wani shi ma mai irin wannan kamala shi ma mun yi mu'amala da shi ya cuce ni to kaga wannan sai zamto kana daga cikin masu munana wa musulmi zato wannan kuma laifi ne qala Allah ta'ala Allah har jan kunne na da naka yi akan haka Allah ta'ala ya ce ayu wallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in dai kuna siffantuwa zuwa ga siffar imani ijtanibu kaseeran min adh-dhann ku nisanci da yawa daga cikin zato baka san shi ba baku yi mu'amala baka ce baka yadda da shi baka ce baya bai gaskiya bane tunda yazo sum sum sum kai baka yadda da shi ba to wannan kamar ka ki yadda da wannan ayar Allah ta'ala ce ku nisanci da yawa daga cikin zato inna ba'dha dhanni ithm domin wani bangare na zato zunubi ne wala tajassasu kuma kada ku yi bincike wala ya ghatab ba'dukum ba'dha kada kuma ku dinga yin gulmar junanku kar ku dinga yin gibar junanku wannan ya tashi ayi gibarsa ayi gulmarsa kai ma in ka tashi kai ma ayi gibarka to wannan ba a san musulmi su zama to masu cin wato masu cin dunduniyar juna ta hanyar ainihin wato gulmar juna suratul hujurat aya ta 12 wa qala alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam yace iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdabul hadith manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hirdinku na ja kunnuwanku game da zato domin zato shine mafi ƙaryar zance ka yi zato ba ya ƙini ba kuma ka gina hukunci akan haka kuma ka tafi akan haka wannan kuskure wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 4849 imam muslim hadisi na 2563 hadisin abi huraira Allah ya kara masa yarda ai hadisin nafs ma'ana ana maganar zancen zuci ma'ana iyakum wadhann a hirɗinku da yin zato fa inna dhanna akdhabul hadith domin zato shine mafi ƙaryar abin da zaka dinga rayawa kana zantawa a zuciyarka duk abin da zaka dinga rayawa a zuciyarka na zato ga wani baka yarda da shi ba ko wani ba shi da kirki ko wani ba mai gaskiya bane wannan shine mafi ƙaryar zance wasta'iz billahi ka nemi tsarin Allah wa ahsiniz dhanna bi ikhwanikal muslimin ka kyautata wa ƴan uwanka musulmi zato fa idza thabata laka idan ya tabbata a gare ka anna hadhal muslima wannan musulmin alaihi mulahazatun akwai abun lura game da shi idan ya tabbata kana da wasu hujjoji da ke nuna cewa wannan musulmin ya kamata a yi hattara da shi akwai abun lura a tattare da shi fa innaka to shi ma a hakan to nasihuhu sirran shi akai kai masa nasiha a boye in ka gane cewa wannan musulmin yana da ainihin wato wato yana da abin lura to ka zamto mai yi masa nasiha a asirce wa tasturu alaihi ka kuma rufa masa asiri idan ka lura cewa gaskiya yana aikata ba daidai ba to kai masa nasiha irin nasiha ta musulmi ga dan uwansa ba ta tozarci ba ba ta tallata shi a cikin jama'a ba kai masa nasiha kai da shi tsakaninka da Allah sannan kuma ka rufa masa asiri qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa man satara musliman duk wanda ya rufa wa musulmi asiri satarahu Allahu fi dunya wal akhirah Allah zai rufa masa asiri a duniya da lahira sai ka zaba Allah ya rufa maka asiri a duniya da lahira rufa wa dan uwanka asiri idan kuma tona tona za a yi to lalle ka sani cewa duk wanda yake bibiyar al'aurar dan uwansa yake kokarin sai ya gano gazawar dan uwansa yake kokarin sai ya binciko laifuffukan dan uwansa dan ya yada a social media dan ya yada a cikin jama'a to sai Allah ya bi diddigin sa shi ba kuma duk wanda Allah ya ya bi diddigin sa sunnar Allah ta tabbata sai ya kunyata shi har a cikin iyalinsa sai ka zaba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mai cin dunduniya ya ta bibiya sai ya gano laifin dan uwansa a zahiri dan uwansa mutumin kirki ne amma so yake sai ya gano ina gazawar dan uwansa musulmi take to sai Allah ya bi sawunsa shi ma sai Allah ya bi al'aurarsa kuma annabi yace sai Allah ya kunyata shi har a cikin ƙwaryar gidansa sai sun gane mutumin ba mutumin kirki bane mutumin banza ne ƴaƴansa kawai dai su shiru dan babansu ne matarsa zai dai kawai ce shiru dan mijinta ne amma ya zube musu sun gane ba mutumin kirki bane ashe ka rufa wa dan uwanka musulmi ce makon kanka kai abubuwa nawa kai Allah ya rufa maka asiri kai in tono tono za ya yi kila ba za ka iya fitowa ba dan haka Allah madaukakin sarki ya rufa ma asiri rufa wa dan uwanka asiri wato a cikin hakan kuma kai riba biyu ma za ka samu ka rufa masa asiri a nan duniya to Allah zai rufa ma a nan kuma zai rufa ma a lahira ka kai riba ma ka samu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2310 Imam Muslim hadisi na 2580 hadisin Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yadda wala tafdahu karka kunyata dan uwanka musulmi wa tushhiru bihi karka yayata shi yayi laifin an san yayi laifi yi masa nasiha da ikhlasi ta fito daga zuciyarka da niyyar nasiha ka taimaka tasiri ya gyaru me riba kan ya ci gaba da yin laifin sannan mecece riba ka idan ya tuba kai kuma kaya ya tashi ya tuba tsakaninsa da Allah Allah ya yafe masa kai kuma ka tallata shi a social media me riba ka ka je ka kai wa 'yan jarida sun tallata shi a gidan rediyo me riba ka bayan kuma daga baya zai iya komawa Allah ya karbe shi kila irin karbar da kai Allah ba zai ma ita ba haka koma zuwa gare shi wannan al'adunmu da ɗabi'ar mu muna buƙatar mu gyara wannan ko da yaushe jira ake yi musamman mai mutunci ya kuskure musamman idan mai mutunci ya kuskure musamman kuma a ce ko malami ko na islamiyya ko na allo ko malamin addini wai wai wai wai wai ai wannan shi ai yana cikin ma'asumai eh wani annabin Allah haka mutane suke ganin sa dan me yasa zai kuskure ko ya laifi dan haka ba yafiya ba afuwa to wannan kuma yana daga cikin ɗabi'u wanda ba aƙidu ba ne ba ɗabi'u ba ne na musulmi na ƙwarai da karka kunyata ɗan uwanka musulmi karka yaya tashi fil majalis a guraren zama bal alayka an tunasihahu sirran abin da yake wajibi akan kai masa nasiha a asirce ba wanda ya san kaman nasiha ma astatir alaihi tare da rufa masa asiri shi sa imamu al-barbahari ya ce wal masturu minal muslimina man la yadhharu min huriba sitirtacce daga cikin musulmi shine wanda kokonto baya bayyana daga gare shi shine abin da Imam al-Barbahari ya faɗa qala al-muallif rahimahullah gaba ta 132 Imam al-Barbahari yace wa kullu ilmin idda'ahu al-ibad min ilmi al-batin lam yujad fil kitabi was sunna fa huwa bid'atun wa dalalah wala yanbaghi li ahadin an ya'mala bih wala yad'u ilayhi Imam al-Barbahari yace wa kullu ilmin dukkanin wani ilimi idda'ahu ibad da bayi suke yin da'awarsa min ilmil batin na ilimin badini a ce wai akwai wani ilimi na badini ba kowa ne yake da shi ba wasu mutane na musamman su Allah yake ba ilimin badini to dukkan wanda zai zo yayi da'awar ilimin badini lam yujad fil kitabi was sunna in dai ilimi ne kuma ba a same shi ba a cikin alkur'ani wannan ilimin babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun kai tsaye kar kai wata wata wannan ilimin bid'a ne wa dalalatun kuma bata ne kai tsaye kawai in dai ilimin gaskiya ne a same shi kunshe cikin alkur'ani a same shi cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bisa kyakkyawar fahimtar magabata wala yanbaghi li ahadin a karkashin haka bai dace ba ga wani an yi amala bihi ya aiki da wani ilimi wai ilimin baɗini baya cikin alkur'ani baya cikin sunna kuma wai ilimi ne a kar wanda ya aiki da wannan ilimin wala yad'u ilaihi ballantana ya kirayi mutane zuwa ga wannan ilimin wannan a dunkula abinda imamul barbahari ya ce kenan amma babban malami a sheik al-fauzanul fauzan rahimahullah ya ce bari ya ɗan ƙara buɗe sharhi da ya yi bayanin wannan gaba ta imamul barbahari sai ce ilmul batin ilimin batini inda batiniya a wajen batiniya min al-ismailiyya ya asalinsa daga ismailiyya aka same shi wata ƙungiya ce cikin ƙungiyoyin da suke dangantuwa zuwa ga shi'a ana kiranta ismailiyya ko baɗiniya to ilimin baɗini a wajen 'yan baɗiniya daga cikin ismailiyya wa gairihim da wasunsu allazina ya ƙuluna su ne waɗanda suke cewa inna linnususi zahiran wa baɗinan nassin alƙur'ani yana da zahiri yana da baɗini nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zahiri yana da baɗini sannan wannan baɗinin la ya arifuhu ba wanda ya san shi illa khawasuhum sai keɓantattun cikinsu in ka kawo wani nassi a alkur'ani sai ce ai shi wannan alkur'anin nan da kake kallo akwai ma'anarsa ta zahiri akwai kuma ta baɗini sannan baɗinin nan ba kowa ne ya san shi ba sai shehunanmu sai malamanmu sai wasu mutane na musamman daga cikinmu wa amma zahiru amma shi ilimin na zahiri fa hadha indal amma wannan ilimin gama gari ne wai ilimin zahirin alqur'ani zahirin sunna wannan ilimi ne na sauran jama'a zai ba mu misali yaquluna suna cewa almuradu bis salati abinda ake nufi kai in an ce sallah yanda kake nufi yanda ka fahimci sallah su ba haka suke nufi da sallah ba idan masu ilimin baɗini suka ce maka as-salatu a wajensu suna nufin addu'a wa addu'a faman da a faƙaɗi sallah su a wajensu duk wanda ya addu'a ya yi sallah laisal muradu salawatul khams ba wai ana nufin salloli guda biyar ba wa salatan nafilata da sallar nafila ba ita ake nufi ba da haka da inda ka ji alkur'ani an ce as-salatu kaman hafizu ala salawat was salatul wusta to wannan ana nufin addu'a su keɓantattun masu ilimin baɗini sai ga mutum baya sallah za a ga lokacin sallah ya kawai zai iya haka ya addu'a kawai shike ya yi sallah kai ne ga magari kai ne za ka zo masallaci ka sa gaban ka gabas kai sallah a zahar raka'a hudu ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba wannan kai dan dan wagai ruhum ne kai su suna da wani ilimi da kai ba ka da shi sun fahimci sallah din nan bayan da kai ka fahimce ta ba su a wajen su sallah addu'a kai kuma sai ka fahimci sallah shine a zuwa yi sallah azhar ko la'asar ko magariba ko isha da haka yan ilimin batini ba lalle ga mutum yana sallah ba dan su suna da ilimin da baka da shi a cewar su ilimin batinin su ya gaya musu sallah ana nufin addu'a wa yaquluna suna cewa al muradu biz zakati abinda ake nufi da zakka ba wai ka cire dukiyarka ka bada zakka ba abinda ake nufi daharatun nafsi tsarkake zuciya wa tanqiyatun nafsi da wanke zuciyarka laysa al muradu zakatul mal ba ana nufin zakka ta kudi ba shi yasa za ga shehi mai kudin gaske baya zakka ya tara kudade kaga duk filaye in za a siyar sai ka ji an ce shehi yana da an yanka wani sabo sabo unguwa sai ka ji yana da filaye wajen guda 100 amma ba ka taba jin ya bada zakka ba saboda shi shehi a wajensa zakka ita ce tsarkin zuciya kai kuma gama gari kai ne in ka tara dukiyarka sai ka zauna duk shekara ka yi lissafi sai ka fitar da ɗaya bisa arba'in ka ba talakawa kuna fahimta wa ya ƙuluna su masu ilimin baɗinin nan suna cewa almuradu bis siyam abinda ake nufi da azumi su a ilimin su na baɗini katumu asrarihim ɓoye sirrinsu wa mazhabihim shi sa a wannan mazhabar tasu wa mazhabi ma'ana ɓoye sirrinsu da mazhabinsu shi sa sai ga shehi baya azumi su abinda ake nufi da azumi shine ka boye sirrin su koda kaga shehi yayi wata ka tobara kai shiru kawai ka boye sannan wannan mazhabar ta su ta ka tobaran nan kar ka bayyana ta wannan shi ake nufi da asiyam da haka in ka ji magana azumi ba ana nufin kame baki ga barin ci ga barin sha ga barin sha'awa sha'awa na, na ciki da na farji daga ketowar alfujir zuwa faduwar rana da niyyar ibada ga Allah kai ami ga magari wagai ruhun farar hula kai ne za ka yi irin wannan azumin su na musamman ɗin masu ilimin baɗini su a wajensu ɓoye sirrinsu da ɓoye mazahabinsu shi ake nufi da azumi walidhalika dan haka ne ma hum yusammuna bil munazzamati sirriya ake musu wani suna al munazzamati sirriya wani tsari ne in kana cikin sa kawai tsari ne na asiri na boye wa yaquluna kuma suna cewa alhajju aikin hajjin da ake ta magana wanda ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci shi ma kaman sallah kaman azumi kaman zakka kaga duk rukunan musulunci ne sai ga shehi baya yi ko ɗaya baya yi saboda shi yana da wani ilimi na baɗini yana da wata fahimta game da waɗannan yana da wani terminology ba irin naka ba na fata an gane da haka in aka ce aikin hajji ma'anahu ma'anarsa az-zahabu ila mashayikhihim zuwa wajen shehunansu yasa sai ga mutum yaki zuwa maka amma yana hada kudi yana tafiya ziyara wani gari ko wata ƙasa wajen kabarin wani shehi cikin shehunansu kuma a je can a dinga yin dawafi ana kamar yanda kake dawafi a ɗakin Ka'aba ai su in aka ce aikin hajji ba ana nufin ka tafi ka biya ticket ka yi visa ka tafi aikin hajji ka tafi maka da madina a ba haka ba su ba haka suke nufi ba in ka ji sun ce hajji ma'anarsa shine azhabu ila mashayikhihim ka nika gari ka sai ainihin wato ka yi guziri ka kai wa shehunan su ziyara walaysa almuradu adh-dhahabu ila baitillahi lil hajji wal umra ba wai aikin hajji da ma'anar ziyartar ɗakin Allah don yin aikin hajji da umara ba wannan kai farar hula kai ne za ka yi irin wannan aikin hajjin amma su ba irin wannan aikin hajjin ba haka suka fahimci aikin hajji ba to kaji wayannan su ne 'yan baɗiniya shi yasa zai ga mutum yana zina ko yana shan giya kai a wajen ka zina haramun ce amma shi ba kai kake ganin yana zina shi ba zina yake ba qauluhu fadin sa wa huwa bid'atun wa dalala dukkan wani ilimi na wani wai wannan batini ne har suna yin hujja da da tafiyar annabi Musa da Khadiru tafiyar nan da suka yi suka ce wai shi annabi Musa ilimin zahiri ne da shi shi kuma Khadiru shi kuma ilimin batini ne da shi shi sa tafiyar tasu suka kasa fahimta juna saboda Khadiru an hau jirgi ana cikin tafiya kuma an dauke su kyauta dan a tsallakar da su ya fasa allan jirgin annabi Musa ya ce ya mutane za su ɗauke mu kyauta maimakon mu kyautata musu kuma sai mu musu ta'adi suka ce kaga shi annabi Musa ilimin zahiri ne da shi shi kuma kadiru ilimin baɗini ne da shi suna tafiya ya ga wani yaro a cikin yara kawai kadiru ya kashe yara annabi Musa ya ce ya yaro yana zaune tsarkakakke bai fara laifi ba kashe shi suka ce kaga annabi ma annabi Musa bai gane ba saboda shi ilimin zahiri ne da shi kuma kadiru yana da ilimin baɗini ina fata an gane sannan kuma da annabi Musa suka yi tafiya suka shiga wata alƙarya suka nemi a basu masauki aka hana su sun fito za su baggarin sai kuma Kadiru ya ga wata katanga za ta faɗo sai Kadiru ya tsaya ya gyara ta sai annabi Musa ya ce ya za mutane za mu ce su sauke mu sun hana mu masauki sannan kuma mu musu gyara kyauta ai da sai su biya mu lada suka ce kaga annabi Musa shi yana amfani da ilimin zahiri ne shi kuma Kadiru yana amfani kaje wai daga nan aka samu ilimin zahiri da batini amma sun manta cewa Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'anin da aka kai wata gaba ai kabiru ya yi wa annabi musa bayanin me wani baɗini a ciki da aka tsaya wajen tsaya sai ce to yanzu dai za mu rabu da kai don na ga baka da haƙuri na ce kakka tambaye ni sai in ni na ga dama na ma bayani to tun da baka da haƙuri yanzu za mu rabu da kai amma bari ma bayanin abin da ka kasa fahimta wannan jirgin da ga na fasa allan jirgin wato a cikin kan hanyar mu da muke tafiya a wani azzalimin sarki duk jirgin da ya wuce ta kusa da shi lafiya ya ga ba shi da wani ba a yi masa wata illa ba kwacewa yake to da na fasa allan jirgin ba ga da muka je an wuce lafiya lau ba to da ba a fasa allan jirgin ba kwace alayi wannan wani batini ne anan yace shi kuma wannan yaron Allah ne wa iyayensa gata za su fitinu da shi kuma shi zai sa su ma sai sun kafurce kuma su mutanen kirki ne sai Allah ya ga wannan yaron zai zama musu alakaka in ya girma sai Allah ya ga bari ya ɗauke musu shi ya ba su wani madadinsa tunda su mutanen kirki ne wani ilimin baɗini ne ana shi ita kuma waccan katangar da kaga na tsaye da ita akwai wasu wani wasu salihan bayi iyaye wanda sun bar wa ƴaƴansu marayu ƙanana wata dukiya a ƙarƙashin wannan katangar suna nufin in ƴaƴansu suka taso Allah ya nuna musu dukiyar da aka mutu aka bari su ɗebe to in katangar ta faɗi dukiyar za ta fito mutane marasa tsoron Allah za su kwashi shi ne aka Allah ya umarce ni na gyara don kan katanga ta fadi wannan me na baɗi ne a ciki ina ba ta gane to duk zaka ga akwai irin wannan ai alqaul bi ilmi al-batil bid'atun fi din da haka ilimin wani baɗini wannan ilimi ne wanda yake bid'a a addini ba addini bai san da wani ilimin baɗini ba wa dalalatun anil haqq kuma bacewa ce daga kan gaskiya wal ilmu shi ilimi la ya hasulu baya samuwa illa bi ta'allumi alal ulama'ir rabbaniyin sai fan an ji an koye shi a gaban malamai masu tarbiyya al ulama ar rabbaniyun ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله da haka ne ma ibn al-qayyim a cikin littafin sanuniya yake cewa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-alim rabbani haka yi a cikin nuniya sai yake cewa wal jahlu da'un jahilci wani irin ciwo ne wa shifa'uhu ba shi da magani maganinsa yana da wahala amma ana samun maganin ka san maganinsa amrani wasu al'amura guda biyu ne su ne maganin jahilci fitarkibi muttafiqani kuma sun haɗu da juna wajen tsari su waɗannan al'amuran guda biyu a jere suke da juna kuma a tsare nassun min alquran magani na farko shine nassi da aka samu daga alqur'ani aw min sunnatin ko kuma hadisi da aka samu daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to in an samu ga alqur'ani ga sunna wa tabibu zaka alalimur rabbani to yanzu ga magani an samu to waye zai description din magani ya ce ka sha biyu da safe ka sha uku biyu da da rana ka sha uku da daddare ko kuma wannan kwaya ɗayan da daddare zaka sha shi kuma zaka sha na tsawon lokaci kaza wane ne likitan da zai maka bayanin alkur'ani da sunna sai ce wa dabibu zaka likitan da zai ma bayanin ayoyin alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ala alimur rabbani shine malami masanin Allah mai kuma tarbiyya ka san akwai malami mudarris mai karantar da mutane ko ka zama mutumin kirki ko ka zama mutumin kirki kawai ya karantar da kai rabbani shine wanda zai tarbiyantar da kai ya tabbatar cewa kai kaza zai tsawace ka in ba daidai bane zai ce ba daidai bane haka shine al'alimin rabbani an gane ko hadha huwa al-ilm wannan shine ilimi duk ilimin da baya cikin alqur'ani baya cikin sunna bisa kyakkyawar fahimtar magabata ba ilimi bane laysa al-ilmu bidh-dhawq ilimi ba ɗanɗano ba ne shi ne azzauk mutum ya ce na gwada na yi tajirba sun ce azzauk shi ne majmu'atu tajaribin nas a tajaribul insan wato tajiriba gwaji gwaji da mutum ya yi gwada ba ɗaya ba ba biyu ba ya jaraba ya jaraba to tun da ya jaraba ya ga abin yana ta kasancewa haka to shi kenan kawai sai zama wannan shi shine magwajinsa duk sanda zai yi abu kawai wannan shine ma'auninsa azzauk to wannan ba ilimi bane mutum ya zamanto ya ce jidda dai ba wani aya na ji ko ba wani qur'ani ko sunna bace amma ni na ji a jikina abu kaza ne me a jikin naka shedanci ne kawai ina fata an gane ba wani abu da ka ji a jikinka in ba shedanci ba wal ilham ko kuma mutum ya ce ilhama ake masa babu wani ilimi da ake samu ba a nassin alqur'ani ko sunna ba ba a samun ilimi da ɗanɗano ba a samun ilimi ta hanyar ilhama wala ilmal ba wala ilmal batin babu wani ilimin batini allazi inda batiniya wanda ba a samun su sai a wajen yan batiniya innamal ilmu shi ilimi shine ma jaa anillahi wa rasulihi shine abin da yazo daga Allah yazo daga manzansa wa ma qalahu sahabatu rasulillah da abin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa hadha huwa ilmu wannan shine ilimi wa ma kharaj an zalika duk abin da ya fita daga wannan fa huwa jahalun jahilci ba ilimi bane duk abin shi yasa kaga duk ilimin da mutum ya tara in ba alqur'ani da sunna a ciki jahili ne na sha ba da wannan misalin shi yasa mutum zaka ga yayi digiri na daya digiri na biyu digirin digirgir har ya zama shehun malami ya zama professor amma yana bautar saniya a India ina ilimi yake jahili ne duk wanda bai san Allah ba jahili ne komai tarin karatun da ya tara ga ga digire digire ya tara amma bai san ubangijin da zai bauta ba da haka baka da ilimin alkur'ani baka da ilimin hadisi ala gafata malan kai hakuri duk da sunan baya da dadi sunan ka jahili an fahimta ko haka malamai suka ce wa dalalun kuma bata ne walaysa ilman wala hudan wannan abun tunda ba daga alkur'ani da sunna bisa fahimtar sahabbai da magabata na kwarai yazo ba to wannan abun ba ilimi bane wala hudan ba kuma shari'a bane to sai mu tashi qauluhu wala yanbaghi ko abinda mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada tuntuban harshe ko kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da'un qatilun wato jahilci cuta ce kuma mai kisa ban ban fassara qatilun din ba a cikin karatu afwan yawa wal jahlu da'un qatilun wai jahilci wata cuta ce kuma cutar mai kisa eh na'am jazakumullahu khairan na'am na'am ba na'am sai in kafirci yayi kuma kafircin wato bawahan haka annabi ya faɗa a hadisi sallallahu alaihi wasallam yace illa an tarawul kufra bawahan sai in kun ga shugaba kafirci yake yi karara kuna da hujja a wajen Allah cewa abu kaza kafirci na'am wa alaikum assalam na'am to kafin a yi yaran ɗin laifin mutum gaskiya abin idan mutum ya aikata aka same shi ya aikata laifi to sai dai in ya kazance mujahiran bihi mujahir wannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce duk mai laifi mu'afan ana Allah yana iya masa afuwa illal mujahirun banda masu bayyana laifi wanda ba boyewa yake ba bainar jama'a yake kuma ma in ba a sani ba zai zo ya faɗa ya ce shi yayi kaza amma dan mutum tsotsayi mutumin kirki ne ba a taɓa samunsa da irin wannan laifin ba sai aka sami tsotsayi da zuciya da shaidan sun ainihin wato jefa shi cikin aikata wannan laifin to wannan abin da yake bukata yana bukatar wato guidance and counseling yana bukatar a samu wani wanda zai iya ma bayani ya nuna masa hadarin abin ya wayan masa da kai sannan kuma sai daga nan sai a jalayi a rufe baki amma da mutum ya aikata laifi za ga wani bai ba halinsa ba ne bai saba ba amma an same shi tsotsayi bisa kaddara ya fada cikin laifin to wannan in hannun hukuma ya shiga dama ba magana yi ne wannan shine yi na farko za a yi mahukunci amma in ba hannun mahukunta ya shiga ba to abin da ya kamata shine a rufa masa asiri ba iyarin din laifinsa za a yi ba kuma a cikin iyarin din laifi abin da aka kasa fahimta ko yadda laifi ne yanzu wani sai ka ji an ce ya kake yi ka balle shago kuma wai a gidan rediyo ake faɗa wannan ya kake yi an kama mai balle shagon mutane sai a tambaye shi to ya kake yi ka balle shago sai ya ce ya mu kulle ne da shi yana kaza kaza wannan fasahar ya kera wa wani ita akwai wanda dama yana nan ba shi da aikin yi kuma almajirin shedan dama kuma yana fama da talauci ya rasa mafita sai ya ji ga wata basira okay ana iya zuwa dama a samu kulli iri kaza ko a yi kaza a yi kaza an koyar da shi to shi sa ba ko da yaushe bane iyarin din laifi yake zamantowa alheri kuma dama Allah madaukakin sarki cikin suratul nur yace innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wayanda suke so alfasha ta ta yaduwa a cikin jama'a ya wannan yada alfasha ne mutum yayi maimakon a dakile yanzu bana manta lokacin da aka fiye maganar rafin din nan ai an kama wani shekara saka yawa yayi tai yawa yayi tai an samu mutum kaza yayi kaza kaza an yi hira da shi an je gidan rediyo an faɗa sai maimakon abin ka ga maimakon wannan ya zama darasi an daina sai kuma abin sai ka ji ya sake bullacin ya kuma bullacin ya kuma bullacin da a gaskiyar magana a tsari irin na addinin musulunci duk abin da ba gyara zai zama ba sai dai ya zama barna ba musulunci baya mara ba da shi wannan shine ka'ida kawai ka'idar da ya kamata ka kiyaye ke wallahu ta'ala alam